نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار alaikum ya jama'atal musulmin gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a wannan hili na musoshin tambayoyi wanda kuke shurare daga nan gidan radiyon jihar da makaram mu shiryawa da gabatarwa dan uwan Ilyas bin Abdullah Allah mana muwafaka yau muna laraba 25 ga wata na Jumadal ula hijira shekara 1446 wanda ya dace da 27 ga watan 11 2024 Allah mana muwafaka yan uwa kamar da yadda aka saba a wannan hili na tambayoyi za ku iya kira a lambobi kamar haka lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu kenan 96 99 01 62 haka lamba ta move mai lamba 94 32 50 42 kenan 94 94 da ko 40 Allah mana mafaka yan wa kamar da aka saba wajen shirin kai tsaye ne kenan mai kira na iya kira kai tsaye ya tambaya a cikin lokacin da muke da shi daga nan dai karhe zuwa karhe biyar ba minti ishirin za mu tsaye daga nan akwai hudu ba da ake sawa kuma da dalilin lokacin sallah wannan shi ne ya sa kenan muke tsaidawa kamar ba minti ishirin a saboda lokacin sallah kenan dai daga nan dai zuwa minti kenan karhe shidda ba minti ishirin za mu tsaya insha Allah daga nan kenan mai tambaya na iya kira insha Allah kayan lokacin mai kare a yan uwa kamar dai da na bayani masu kira a wannan lambobin za su iya kira kai tsaye a cikin lokacin namu da muka yi saura insha Allah yan uwa da farko akwai wani yan uwa na ga daga angurti ne masu ba mutane sadarwa ne yana tambaya akan mas'ala ta shahul huffi game da irin sojina ko haka dai mutum ya shafi saman hufi ko takalmi an wa ana ga wannan mun shiri na musamman akan mas'ala ta shawa ta hufi ko takalmi ko mu ce ranjas na sojina shi a musulunci ya tabbata yar sauki kuma ya tabbata a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya shawa saman takalmi irin haka kenan wanda yanda ake shawa ko saman safa ko saman takalmi yadda ake yinta idan ka yi arwalla ka sa safakinka kuma ce soseti ko ka yi arwalla cikakka ka sa takalminka to shari'a ta baka dama tsawon a gida zaman gida awa 24 kwana guda da wuni kana da dama arwalla in inda baka hudda ba na sa shi da arwalla in sallah ta zo in ne arwalla in na wanke huska da hannuwa na shahika in na zo kwahuwa maimakon hudda takalmi ko safa sai in shahi saman safakin ko saman takalmi sama kada ba ya kasa ba wannan ya tabbata a sunna wannan sauki ne na musulunci in mutum ya bukaci sa safa ko takalmi in ka wanke ko ina amma ana bukata ha he kayi cikakken arwala ka sa su to arwala ta biyu baya har zuwa gobe a gida kurin arwala in ta zo in dai ka hudda shi ba in kai arwala ko min ka zo kwahuwa maimakon ka hudda ka hudda sosai ko takalmi ya kai shawa saman takalmin kurin shikenan in ka shawa shi kenan kuran ba wannan sharadi ya kasa in safa ce haka wannan a gida kana da dama kai shawa awa 24 kenan yawmin walaila annabi ya ce a gida amma a bulaguro kwana uku ne kana da awa saba'in da biyu amma in kwana uku ya yi to dole sai ka sake hudda su kayan cikakka a wallah sabuwa kuma sai ka mai da kayanka kuma kana da kwana uku daban kullum dai bakin kwana uku ne sai ka hudda kuma ka yi sabuwa a wallah wannan shine in kai a wallah kan haka ka sa su za ka iya shawa a kansu assalamu alaikum wa alaikum salam barka alhamdulillah bismillah
magana da maru daga garin mari ha
maru daga garin mari to bismillah ina kasa ina ne
da kasa ina wani gari ne kasa ina ce ramari kwamin yin ishirin na wani kasa wata kasa ce shin nawa
kancan kan ci to bismillah bismillah aro yawa muna tambaya a kan kenan yanzu kamar ni kama a kan kaina ne eh
a garin nan mari kwa yammacin kasuwa yammacin gari ce eh
to kuma yammacin garin kasuwa ke ana muke kasuwancin eh
kuma cikin garin akwai masallaci yadda ya kai kamar ko zai kai kamar ko kilo kamar kilo daya a raba shi uku eh na gane to amma suna da lasfika a can eh kuma suka tashi sallah azhar ko la'asar ko magariba isha'i eh na musu da shi ne to shi kan kenan wannan ya kama ya kama da doka ji insha Allah to eh sai muna magana ta mai ma- tambaya na angurti ta hemu tambayar su ta cewa mas- wanda zai ce a matar shi in kika huta ko kaza akan aurenki wayan wa iya daga cikin kurakure ko suka ki ko wasa da aure da mutane suke gama aure da irin da sakin armi da wannan abu in kika huta akan aurenki wani kika kaza ka armanki duk da wani malamai sun yi saɓani kan mas'alar akwai masu ganin in ka ce mata in ta huta a kan armanta in ta baka da armai ka karya armanka akwai masu ganin cewa a a kamar shi sabin taimiyya rahimahullah iya ganin cikin masu ganin ta eh, kamar su bin ba- ta ibn hazam kan cewa ba a barin saki a hannun mace kenan kai na iya cewa in ta daga zan zan sake ki amma ka ba saki a hannunta suna ga in dai ba ne sakin kake ba shi kamar da shi ibn taimiyya ka ce an ba ne sake kai ba kana yi danga mata barazana ko ka hana ta in baka ne saki bai zama saki to amma in wannan rigima wanda malamai sun malamai zaka je wajen alƙalai a wajen bikin marke za su ce maka saki ne to ina dalili dan wanda za kanka cikin ha- wannan sabanin irin wannan hadarin ana rigima armi ya gobe ba ina dalili da ku hasa irin wannan abin ka hasa kuma daga shedan dan dan dan dara in ka manta ka hita abin kun ka bata almanka amma da haka wannan abin a hasa yin shi gaskiya kuma hadari ne amma an aka yi da muke cewa kan tana kwafa fatawa mai sauki kan cewa a ɗauka ma'ana ba ni inda ba ni suke kai ba bai sama suke gurin wannan shi ne muka magana amma barin shi ya lafiya gaskiya assalamu alaikum Wa'alaikun salam, malam barka da ku.
barka alhamdulillah Muna so a bamu roman azumin litinin da wani wata.
to kamar radio na'am Ha, wa alaikum salam
malam ko yawwa sanu
talaka lafiya alhamdulillah
kirki ha idan ne daga mata to bismillah yau
ba wai kamar mutane masu zuwa sallah ga musamman masallaci da juma'a kusan kasuwa za ga mutum ya shigo da tafiya a cikin kuma shago shi na sallah eh shine zo na tambaya daga kasar wannan kance ba akwai akwai mu tambaya da ma insha Allah zamu yi bayani insha Allah na'am Mm. Na'am. Kuma da muna fatar kamar da na bayani a bar wasa da aure. Irin wannan kama akwai sakaki kwarai da wasa da aure ka zama arbanka da an kike kaza. Ita kuma shedan yanzu ga ta je ta yi. Kuma ga kuma kuma ga shirka kama kama yana lili. Duk da na ce maka akwai fatawa cewa ba saki ba dan ba ne sake ba. Amma akwai wanda ce maka saki ne. balle mun yi alƙalai sun aiki da masara ta malikiya suna dalili a ga rigima akan akan aure har ya ko biyu ba ina dalili assalamu alaikum na'am
Salamu alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullah malaba da malamin zuwa.
barka sanninka Salama ya karatu.
alhamdulillah Malam muna da tambaya ne, akwai wani masallaci da muka yi sallah.
eh Sai muka yi kayan muka yi mani wata iya sai mai ya kan ce ba na sa ya yi dawo.
eh Bayan an yi da ya yi sallah sai mana raka
raka abi ku ku ku su su su su su da biyu
sai su yi da biyu ba.
to wurin zaman harko ne wuce ko kuwa na farko ne ya dawo ta hiya eh kuma a wani masallaci halau da muka yi shi kuma bai salamce ba halau shi ma sai mana sujjada kuma shi ma ta hiya ce bari sai shi ma ta yi ce bari abin subhanallahi kuma ya dawo
ya dawo to shikenan na gane a kamar radio insha Allah Mm.
a to malam
to a yan uwa mai magana sallah daga kasuwa ko mutum juma'a ce aji tafi shi daga o shagon shi ba sallah duk wannan ba gaskiya bane ba kuma za ka rasa juma'a yan uwa duka sallah ba abin sallah daga shagonka sallah daga daga shi wancan ta ma tsakaninsa kaman kilo ɗari- mita wajen ɗari da ne dan ta kaman kilo guda sulusin kilo ne yan uwa idan kana wannan wuri aka kufir ba sa wata matsala za ka yi ta ga yan kurin masallaci kun ka je masallaci kun gaskiyar magana ko a nan kaso ta kuma ku daman zo kuna ga akwai asara ko akwai barayi da sauransu gwanda ku shirya sallah a nan inda kuke sallah a kaso ta ku gwanda a nan ku yi jami'in sallah amma ka bi sallah daga masallaci da lasifika mita wajen 300 ko 400 a ba dan wannan ba daidai bane gaskiya kan karai wanda ka yi sallah ka a nan inda kuke tsakanin ku 'yan kasuwa ku yi sallah ku yahi shi ne ma daidai haka mutum musukan kamar juma'a an ce sharaɗin ma in juma'a ta yi ko wanda sahu ka in ba sahu ka inda kake ba kai sallah daga nesa tsakanin kai akwai fili tsakanin kai da liman babu sallah kenan juma'a dole ka zuri amma in sahu ne kai inda kake ko tsawon wurin wannan ba balahi bane ba haka ya kamata a gyara gaskiyar magana a gyara a gyara sai eh, ina ga message bai bin a karanta message misali lokacin bai yawan dama ko mutum ya kira in tambaya zai message mana ya bude message in karanta shi iya da wahala ya dai kira kuran sai mai maganar ah, fadala ta azumin litinin yan wa azumin litinin ya daga cikin sunna litinin da alhamis annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo su dalilai dan yana yawan azumin litinin da alhamis cikin dalilai da hudu ya ce ranar litinin da ranar alhamis kwanaki ne wanda ake daga aikin bayi zuwa ga Allah a daga takardunku ko dusukinku zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yana gafarta mu bayan shi banda mushriki da masu gaba ne gaba gafarta mushi Allah ya ce ku jinkirta takardun wannan sai sun gyara masu gaba Allah ya ce aje takardunku ba dibi takardunku ma kuna gaba da mutum musulmi dan wanka duk mai gaba san ya cikin hadari to kenan annabi ce iya so a ga azumi a cikin aikin shi na litinin alhamis shi yasa yake yawan azumi litinin alhamis dalili na biyu da yake azumin litinin litinin kuma ta wani khas ya ce litinin ranar aka ahe shi ranar aka aiko shi wannan ita ce yasa kenan yake yin azumi ranar litinin da ranar aka aiko shi kuma ranar aka ahe shi kai wannan shi ne dalilin kai azumi na- na na sunna da amince nafila ne kai azumin litinin ka iya ko alhamis sai mai magana ya bi limamai wani ya tashi zama na harko an mai tasbihi ya dawo da ya ƙare ya sujada ba da salam sujada guda biyu bayan sallama kuma wani ya shiga wani wuri wani limamin shi kuma an yi haka kin ya bar zaman harko an tasbihi ya dawo an yi ƙare an tashi ya yi kabla salam ya sujada guda biyu kayan sallama dan wa- muna wani ya kan kullum mun sha bayani anan mahiya mutane suka shiga limanci ba san gyaran sallah ko mutum ya san qur'ani ko ya ce qur'ani amma bai sallah ba ko bai san gyaran sallah ba za su shi limanci dalilin qur'ani da iya wannan shi shi yake kawo irin wannan dagwagin babu alƙibla ne kullum buga ci suke kullum buge buge ne ƙa'ida ƙa'ida idan mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya tashi zama na harko wurin zama harko kuma mu zo kuma tasbih subhanallah shi ka'ida amma tasbihi sai ya dawo ka bai dawo ka annabi ce in ya riga ya miƙe an bai miƙe ba ya dan gaba da shi miƙe sai kuma annabi ce in ya koma zauna babu kwal babu adi ba sujada ko dai kan shi amma annabi ce idan ya miƙe fa nasta maka fala da shi annabi ce in ya daidaita tak bayan ka miƙe tsaye aka ce subhanallah annabi ce kaka koma kaka koma ka zamana lahi ne ba a komawa annabi ce to abin da za ka yi kenan sai ka ci gaba da sallah ka bar zaman hurku in ka yi sallah ka ƙare komi ya kai sujada guda biyu kahin sallama wanda ake ma suna sujada qabla salam ka ji gyaranta mu duka wannan biyun duk kuskure ne kun sun yi ne da kowa ya bi ya bi ya abin da gara ma da kuran ko kuwa abin da ya ga ya mai daɗi amma ba haka ake ba a takaice in liman ko ba mu- ko kaɗai da ke sallah wurin zaman hurku bayan ka miƙe ka tuna baka baka yi tahiya ba baka zamana ba to baka dawowa sai ka ci gaba da sallah in ka kare sallah gaba daya ka yi tahiyya kama annabi salatu ka doyinka maimakon kai sallama ya ka fada kai sujuda guda biyu wanda ake cewa qabla salam kabir kenan kayan sallama haka ake to amma in akan kuskure kuma sai ka dawo ko tsammanin ana dawowa to a nan ƙari tsayawa kai a nan ƙari sai kai ba da salam tun sai kai ba a tun kai ta yi amma kai ƙarin tsayawa sai kai ba sai kai ba da salam ga wanda amma ba a so a dawo amma mutum ya dawo ƙari ne a nan a nan ba a da zai Allahu a'lam wannan shine Na ga wani manhata kenan masu kira suna iya kira a cikin lokacin da muke da shi kayan lokacin namu da muke da shi ida amma dai wani ya karanta da mai tsakanin ga Allah lazim ya tsaya ku ya koyi yanda ake gyaran sallah jewa kan samu rikicin sallah a shiga matsala tsakanin mamu da lima a shiga kwaramniya a kasa gano ina za a gyara sallah dan haka dai muna kira ga duk wanda yake an haka daya to maballe limami sallah ta bacin ana kasa gyara ta ana yi da yawa wuri da yawa dalilin kwanan limancin iya da shugabanci ne abu na mai daɗi a saka shugaba kuma sai ɗauki abin da bai iyawa an abu ya ɓaci bai gyara bai kamata ba muna da yawan maimaitawa cewa za su iya kira a lambobin da aka bada kuma sai zai kira ya ƙoƙarin kawai da radiyo kenan dai lambar da aka bada sai lamba ta airtel mai lamba casa'in da shidda casa'in da tara sifili ɗaya sittin da biyu haka lamba ta mu mai casa'in da hudu talatin da biyu hamsin arba'in da biyu duka wannan kana iya kira a cikin wanda ka samu dai eh, shi ne dai insha Allah za ka iya samu amma mun ce message ba iya karanta message ya da wahala assalamu alaikum Ala salamu alaikum.
wa alaikum salam Barka da aiki.
barka
Ita ba a ji da da kadai.
eh Ana yi musu tafiya.
to assalamu alaikum
Amma da kuma wani da wala.
na'am
An wani lafiya ko.
eh hello Sannan ku da ba ku tunana.
yawa sanu gana ne
Daga nan zan ban saniya.
ha
Nan zan ban saniya.
asali na ce
Arewa ce. Jakuta. Jakuta ce.
to to to to to bismillah
Wani Allah malam mutum ya tsaya masu a cikin jirgin hukun na jikar gida wannan saki ne.
to kake dawo to na gane shikenan kamar radio Mm, to mai maganar yin tahiya a kabili ko ba sai magana mahi inganci in kai su da kabili ko ba ba kai tahiya ba sai magana mahi inganci kenan tahiya ba tabbata ba a sunna musun sunna inda kai su da guda biyu ko dun ka sabki abin da yake wajibi kanka ko kabilin ko ba adinci shine magana mahi karhi sai magana in ka gidan kake dawo to wannan shi za a tambaya fasara wani bai mai fasara kake dawo he ka ji iyawa ce kake dawo he na ji na ko rigima yayin sulhu shi za a takace dan kace kake dawo bai zama saki sai in kai ne kace saki kake ni gaskiyar magana kuran wani bai maka fasara ko alƙali ko ubanta ko uwarta ta ce ka sake ta ne a'a sai kai ne zaka ce ga abin da kake ni in ka sake kake ni shikenan amma kace a na ta ta je ne dan abu ya bata mure ta kiban magana ta yana ji an gyara ko yana huce wannan ana iya yarda ba saki bane ba amma kace saki saki ne tunda kai kake saki amma haka kurin wani bai ce saki ne he in shi ne yace saki ne gaskiyar magana Allah sa a gyara kuma kullum da muna magana da yawa zuciya ta kan ɓaci da yawa zuciya ta ɓaci a danne ta dan shaidan kullum sha bayani babu abin da yake so irin irin rabo armi kwarai iya nema ya ga armi ya rabu shaidan cikin ruwa tun sai musulman annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa shaidan yana da wata hada a cikin duniya wanda kullum iya tura ɗiyan shi na ɓata ɗiyan halaka ɗiyan adam amma kowa zai kawo sakamakon shi ni na kaza na sa wannan ya kashe mun na sa da an wanda ya zo ce na sa na na bi bayan wasu ma'aurata guda biyu yadda na raba su shin shi dan zai zai runguma ya zuzuga shi kai ne da kai ne da kai ne da shi dan ya mai zuzuga ka kenan mai hankali shi dan ya ban ba mu assalamu alaikum wa alaikum salam
Ana?
na'am
Ila.
sallallahu alhamdulillah Ila ga da dawa.
to me kake cewa
Ba ban da nan da.
a a babu zab- babu barbarcewa eh sai muna magana kenan wata magana yadda shi ɗan ke bin bayan mutane wajen raba aure kwarai iya jin daɗin raba wa armi haka ai wasa ai hatara ka ai wasa da armi assalamu alaikum barka sannu
na a waki ne yammacin kashi muna muna jin daɗin shirin da ake muna tambayar da ake muna sauraron to Allah ya taimaka to Allah ya amsa bella biya bukatun mu gaba daya eh
assalamu alaikum assalamu alaikum na'am na'am kenan dai eh, muna bayani cewa dai Assa- assalamu alaikum to inda mutum ya kira ko a wancan layin bai bai sake wani layin daban kuma dai muna ƙara jaddadawa wanda zai kira ya ƙoƙarin kau da rediyo a lokacin kira ya shaurari bayanin a waye shi kuma lambobin da aka bada duk su ne kahin nan kahin ƙare shidda ba minti ashirin za mu tsira insha Allah dalilin assalamu alaikum Salamu alaikum.
wa alaikum salam Ya ta malam.
na'am Ina lafiya ko?
lafiya alhamdulillah Malam Bukar ne daga nan magari kitari.
to bismillah wani magana Baya ta kama ana sallar jami.
eh Imamu ya ya riga liman ruku eh da kuma sai ba na yi mai tarfi kuma aka tsaye gaba daya. Kuma shi wannan wanda ya wannan lamari kuma ya kamata ya gyara sallar.
daga baya dago aka aka ta gaba daya
Eh ya yi ruku an yi ruku ya dago kuma ya fice gaba daya.
to na gane na gane Yau.
assalamu alaikum Salamu alaikum malam.
wa alaikum salam A cewar kamar yadda gari da tafi karamin suke da almajirai da dama, nake jin gararratu suna sanya wasu salloli da masu jirin magani ana kakkaba tsayoyi. Idan ba abin da ya kamata a rika faɗa musu da nake nan, ya kamata a rika yi.
mene
Yadda suke sayar da magunguna su kaka musu ayoyi suna wani karance-karance ana wani bayani da wani.
to na kai ne kai ma nasiya ce kai yanzu ga musu in rediyo sun san da wannan abun kai ne za ka Shi ne ya nasiya ce kamata kai a yi ma masu abin da ya kamata a rika yi, yana cike wannan kwarai da gaske.
Mm, to nasiya ce wannan kuma assalamu alaikum
Alo.
Na'am. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, Allah shi da ‘yan wa mai maganar na magarya cewa mutum ya ruku'i ka hai liman. Wannan kuskure ne ba nan gama da ya dago kuma ya bi liman daga baya aka yi. Wannan shi kenan kuskure ne? Wannan bai bai bata mai sallah. Tunda daga baya zuwa bi liman kin daga baya. Assalamu alaikum. A'a, ka ka kashe radio na gani kashe radio kenan da ya ruku'i kayan liman sai ta dago kuma liman da ya bi shi aka yi wannan shi kenan ba matsala komai eh amma misali shi ya ruku'i daga ba liman yayi kuma a- misali raka a farko ce liman daga ba bi shi bi wannan kenan wannan raka bai ta amma in a ce haka ne liman kin da ya- da ya ruku'i daga ba ya dago ya bi shi wannan shi kenan ba matsala komai kuskure nan bai bata mai sallah ba kaluba ba da kuma assalamu alaikum
Salamu alaikum.
wa alaikum salam wa rahmatullah
Muna lafiya.
lafiya alhamdulillah
Ya lamar.
na'am alhamdulillah
Malam ne kawai nan ko?
na'am
A malam ne na da magaran eh shine daga ina kake kai
ina mata mai.
to bismillah ina jinka
Allah bara da muke tamam mutum ne in yayi alwala baya yi alwala.
to wannan kuma ai abu ne to ka kare bayanin ka
Muke bara inda wata aya da zai kaji a tsaya mana hukuma.
to wannan rashin lahiya ce wannan sai a je likita gaskiya mu da la shar'ance ana kin salisul rihi ko baul a shar'ance mu za mu iya ga magana magana shari'a idan mutum haka yake bai bai- bai tsayawa zai yi arwalla lokacin sallah ya shiga sallah ko da iska na hutawa bai cire sallah wannan shine mai rashin lafiya ta wutsari ko iska ba ta tsayawa haka ne a shar'ance wannan kuma ne wasu ban da maganin wani abun sai dai a nihi masu magani ne ban da maganin wani abun Allahu a'lam muna dai ƙara jaddada bayani ga 'yan uwa kan lamari na addini mutum wajibi mai son ibada karɓaɓɓa a wajen Allah subhanahu kai wahala to dole tambaya ya koya ya yi abin nan akan sani kai akan jahilci kuma babu wani abu daban wanda yake za a yi shi akan jahilci a samun cin nasara ko abin duniya ballahi lahira ya lazim ne yan uwa mutum ya karanci addinin shi kuma kullum muna bayani jigon ko jigon dan adam ya san Allah tauhidi kenan ka san Allah ka san haƙƙin Allah da na annabi sallallahu alaihi wasallama kowa ka bashi haƙƙin shi ka ta Allah da ibada baka kiran kowa baka rantsuwa da kowa baka dogara da kowa kullum kai Allah ne kuran kun ba mai baka addini a ce Allah ce a gaba za a nema lada sai annabin da Allah ya aiko assalamu alaikum
alaikum salam malam da fata na yi ne lafiya alhamdulillah na ya da wani daga yan gurtu ne to
eh tambayar mu anan kamar mutum mai ce ma mata da yake ita wannan mun ba da amsa mun ba da amsa akan ta mun ba da amsa akan ta
a to shikenan mun ba da amsa akan ta Allah saka ka alheri.
an ba da amsa akan ta A'a, sai an jima.
ta an jima Ah.
Eh, su suna bin mana ta hanyar sadarwa ne naga ta hanyar wannan abu. a takaice dai kenan mutumin gurtin ba daga nan ba ke jina kai tsaye ba yana ji ta hanyar sadarwa Ah, wannan yan uwa muna magana dai akan lazim mai neman rabauta lazim ya bauta ta ma Allah subhanahu wata'ala akan sani dole ya koya in kana son ibada ba a bauta ma Allah dan daga dama domin Allah subhanahu wata'ala manzo ya aiko don ya karantar da duniya yadda yake so a bauta mishi yadda Allah ke so a bauta mishi sai ya turo wani ya zaɓo wani ya aiko shi zuwa duniya ga yadda saƙo na zakai ga bayina Allah ya yi kamar da ke cewa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah ce bi halitta ba aljanna kuma mutum sai dan su bauta kada ta Allah da ibada to kuma wannan wannan bautar da Allah ya komu ya aiko ma ko ta al'umma da manzo dan ya karantar da ita yadda Allah ke so a bauta mishi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi barka ne barka alhamdulillah masha Allah malam muna da tambaya guda to Allah ya sa na sani bismillah wai a cikin an yi sujada tasbihin nan ana yin shi subhanaka allahumma wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik ana hudin shi
To shi akwai tasbihin da aka koya a sujada shi kamata kai na na cikin sujada imma subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh sun suka zo annabi kin sa cikin sujada eh eh awa alhamdulillah kullum mutum annabi ya karanta da mu ibada da abin da yazo inda annabi ya kamata mu yi haka nan dan shi ne abin koyi mu kuma iya cewa sallu kamar ra'aytu muni usalli ku yi sallah kamar inda kuka ina sallah kenan a sujada ga ruku tasbih ruku'i subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh a sujada kuma subhana rabbiyal a'la ko subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ko subuhun qudusun rabbul malaikati wa ruh ana yin su Eh, assalamu alaikum na'am
malam wannan a kashe radio kashe radio kashe radio na ban da radio ba a ji ka gana hayaniya ta kwanan za a ji ba a jin komi don haka kenan da radio bai ya mata gaba da don ba a jin komi ba a gane komi kenan duk azkar yanda ya zo ka yi shi a yanda ya zo ya yi ma eh, sauƙi kuma ya lada assalamu alaikum na assalamu alaikum alaikum salam wani wasa ne barka a game da ka a game da ka
na
sai ka rage murya ba a jin ka eh ka yi daga murya ka bani jin ka da kyau
alaikum salam alaikum wa alaikum salam
wani barka da wani barka
wallahi alhamdulillah
wani da ya musa yi su daga nan kawai mata mai to bismillah
kamar kan misali yadda kuke nasiha haka irin wazi kana sauraron waya in ma kawai na sauraron waya za ka ji malam yana wazi ya ba da wata aya kamar a ce ga farar ta ko kuma da in ayan kaza an yi kaza da kaza ga shi ga yadda farar ta ko ga yadda abubuwan suke haka nan ne mutum ya dauka ya yi amfani da su kuma haka ne to daman ai da ya hudi malam ya tambaye shi in dai da ya hudi daidai ya hudi kuma ka gane ai dama danka danka ake karantar da kai ba dan ai dama danka ake kwa- in ba danka dauka ba ya ga maka kana iya aiki ma da shi ai dama danka aiki da shi ya koya maka in ta malami ya koya maka wata addu'a kuma ta tabbata ka rike ta zaka ita ba sai ka zo wajen mani da mutum da ya koya ma ita kuma ya ga man da ake ta kuma ka haɗa ka kiyaye hanyoyin da Allah ya kawo na ci gaba na ƙara na samun ilimi ta wata hanya daban ga rediyo ga waya ga sauran su ababe da duk abin da kai shi malami ya hodi ka ji ka fahimta ka gane shikenan shi ma malami ya ga maka ba dole sai mu gaba da gaba ha abada ma ka gani ma yayawa ya ha abada kun gani malamin ma amma zaka iya ji kana ji ya karanta lafazi ka gane ka hodi shikenan mai bukata ce dole ka je wajen shi ko wajen wani inda ka gane abin la kullum a abin da samun gaba da gaba wannan shi ne hukumi malami gaba da gaba shi ya yi gaba a wannan amma dai cewa in ka ji a radiyon ko abu assalamu alaikum Na'am. Lafiya lau alhamdulillah. An ba shi da kyau ha? To- Ta bismillah yanzu, na jinki.
wata tambaya ce da ni ba Daga ina ne?
a alam ne zantar ta bismillah
yarinya fatin haihu tana riyan kai tana mi
tana riyan kai tana mi
tana riyan kai tana riyan zaman ta kaba eh na gane to
to sai wani ya dai zo ya mata gaisuwa to amma ita bai faɗa mata ba yana yake yana son ta ba eh amma mu uwayen da gaskiya mun kuma an fama ji da kunya ma har ta ma ta yi kai kare wannan ba ta ba ta to an gare ai kina jina ka kina eh to a ina jira
ka ka iri iri bayanin iri bayanin ki hiki kama radio ki abada radio iri bayanin ki
a shi ka na kawai wannan to kama radio to kama to kama radio kama radio Allah salam ɗan uwa mas'alar mace mai takaba haramu ne a yi mata alƙawalin aure amma Allah ba da dama ga mai takaba a mata jirwayi da kaman wanka misali ya mata ɗan alheri ya tahe shi ko ya ce ya ce a cikin gidan da ina buƙatar arme wala ina son mace in arma kaza ina buƙatar arme dole ya halitta a yi amma a yi magana ina za a aure ki shine babu amma cewa za mu yi arme ko ina son ki a yi aure bai halitta ba amma ana jiwa da kamar wanka dan kyauta alheri ko shi ina buƙatar aure wannan ba laifi wannan ba ita kuma wannan taki zan dace ba ta so an kare kuma tunda ba ta- tunda tunda ta ce tana so ne ma za a ce a za a yi amma a takaice ko da ya da cikin kuskure ya shi labari ya je ni daga baya in ta kai ta gaba na iya dawowa amma dai bai dace ba a yi alƙawarin armi Allah ya ce walakin la tuwa idunu sarran Allah ya ce kakko musu alƙawarin armi a boyan Allah ya haramta amma jiwaye da kamar wanka wannan Allah ba da dama ya halitta yin jirwaye da kamar wanka ga wadda take ta kaba ba lahi bane ba assalamu alaikum a da ta fara fulani kan je to
da shi ba alƙawari ya mata ba zai yi ai na gaya miki na ce ko alkawari aka yi lahi da hijab to shi kuma ai yanzu da ya hudin kuma ai ta ce bata so ai ba rigima na tun da ta ce bata so an Eh.
ta arma
an yi araman da wannan magana
yadda ta ce ba ta so ko eh daga baya ita ba ba lamar shi ba ne ba kamar mu da muka mu ba mu sani ba a faɗi da shi ne ba sai muka faɗi muka ce ya sa ya ce kamar dai yana so ya ta sai ta bata ma kai to to kuma sai Allah ya kaddara sai aka yi aran daga baya dawo bayan ta kare ta gaba ko ba an ta kare ta an bayan ta kare na haya kun ai saka tubu ga Allah abin da ya kana tun da gaba ka aron aron da yayi auren yayi a yayi Eh.
da ma gudun kuskure.
auren yayi yadda ake yi gaba kun hmm.
to kuma yana wata tambaya to
kamar ni tsohuwa ta ce ba ta jin daɗi eh mutum muka ga ciwo dai ya san ciwo dai kamar yi dai ma an so kamar malam dai kamar ya mutu eh to kamar lokacin san yin irin wani haka eh
to sai muka ɗauko ruwa haka gada sai nake a gungumo sai wasu suka ce duk da ma shi har ya yi haka shi ya yi haka ai ba sai an gunguma ba eh to sai muka sanya ta da ruwa haka ga mara wanke kuma aka ba shi kamar jirgin da zuwa ya zuwa shi haka muka ɗan daure a gurin kuma fari eh
to kun san abin lokacin sanyi ne sai da aka ba da ruwan sai ta yaka kamar ta yi da eh kuma sai dai mara wawan ta kamar an ce kai sai dai dai ta yi wata kawa dai haka dai dai dai dai ba da shi sai muka ce ba ba an wanka maka mutane eh
to shi yanzu ke tambaya malam komai wani kuskure ne abin sai ba a a wannan kuma ma kusa ba kullum kan akan mata wanka ne kuma ya kawo na wani matsala da tambaya da ba wani kisa kake saka kake abin da ba shi ba wani bincike abin da ba san me dalili ba kun dama ta matsi ne kun kike ci dama eh Allah kawo ta abin da kun assalamu alaikum
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ka shirya da wa alaikum salam na malam kamar mace mutum namiji mai mace biyu eh
yace wai kamar a gidan dan ya je kamar ko da yaushe yana biyan bukatar shi ita kuma wannan a wata in dai ya zo ko da yace kawai wai an an ba shi dama yin haka Can Kina- kuma ko in a'a.
in ya je kawai kina ji na kina ji na abinda musulunci ya magana harkar saduwa babu magana in kai can he kai nan kaida wannan da abin zo shi da gangamin dai ba kamata ba ka kebance wannan ka zuwa jan wannan amma babu magana adalci a ce in nan ka je so ɗaya nan ka je so ɗaya ka wannan babu shi a shari'a wannan iya wani ta ji hankalin shi iya ta yi mishi na abu daban wanda bata bata bata mishi ba wanda daban iya zo ga dan adam amma Allah bai dora ba daidaitawa can daya nan daya ko biyu biyu wannan babu shi a shari'a gaskiya magana amma da gangan ka ki biya da bukata wannan shine lahi eh wannan shine kwaran dan wani ga lokaci ya tahi ganin akwai huduba za a sa kuma ga lokacin sallah za mu tsaida daga nan insha Allah sai a yi hatar Allah kai mu shiri na gaba insha Allah kuma yan wa dinda wanda bai samu damar shigowa ba tunda lambar na ba lamba ta ce kin koda na huta mutum yana aiki ganin har zuwa dare kowa buɗe kuna iya kira lambobin na bada imma lamba ta airtel mai lamba 96 99 sifili ɗaya sittin da biyu ko lamba ta mai lamba 94 32 hamsin arba'in da biyu wanda koda na huta wanda bai shiga ba yana iya kira ya tambaya insha Allah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته